بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عين ثلاثة wanda yake kenan tara ga watan Rabi'u Sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1442 watan Turawa muna 24 ga watan 11 shekara ta 2020 mun zauna cikin wannan masallaci dan ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari mun kwana ne cikin babi na 279 mun karanta hadisai kusan guda uku ko hudu a cikin babi din dukkanin hadisan suna nuni akan yadda waɗansu sahabbai ke yin addu'a a karan kansu a cikin dukkanin lamuransu kamar hadisi na farko na abdullahi ɗan umar cewa idan ya hau abar hawa yana addu'a allah ya yalwata tafiyarta ta yadda tafiyar za ta yi mai afi cikin ƙanƙanan lokaci sannan har za mu tadda cewa amur bin maimun ya ba da labari cewa umar ɗan khattabi a karan kanshi yana addu'a lalle Allah ya ɗauki ran shi cikin mutane nagari in nagari sun ƙare to kar a bar rayuwarsa cikin ashararai kuma idan alkiyama ta tsaya ko makomarsa a haɗa shi da zaɓaɓɓun mutane sannan kuma da dai addu'o'i da muka ji na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan hadisan da za mu karanta a yau suna nuna halaccin mutum yawa kansa da kansa addu'a ko kuma a nema wani ya yi addu'a ga wani menene matsayin wannan kusan shi da abin da za mu sulta cikin hadisai ɗin za mu tashi hadisi na ɗari shida kenan da talatin da biyu inda malam yake cewa imamul bukari haddasa na ibn numairin قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أمر بن حريث أمر بن حريث يقول أمر بن حريث يكي سوى ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم mahaifiyata ta je da ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kenan ta je nema ya yi addu'a a sa masa albarka zahabat bi ummi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta je da ni wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fama saha ala ra'asi sai ya shafa kaina wada alibin rizki ya mun addu'ar Allah ya yalwata arzikina wannan tun yana ɗan ƙaramin yaro ashe kenan shugabanni da manyan mutane da suke dafa kan mutum kamar asali kenan ya samu ko eh to Allah sa masu albarka su shafa kan a samu albarka din eh ana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nemi albarka manzon Allah ya shafa kan yayi addu'a Allah ya karo arziki ya kamata a ce mun bibi tarihin sa mu je aka kare da wannan addu'a din amma ba samu dama ba ko Allah ya sa kar umanta sace mai zuwa insha Allah حدثنا موسى قال حدثنا عمر بن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي عبد الله الرومي كنا أن أنس بن مالك قال دقى أنس بن مالك أكتيد الشيء إن إخوانك أتوك من البصرة أكتي إن أوانك سنزوما تندق غريم بصرة وهو يومئذ بالزاوية shi kuma a wannan lokacin shi anas bin malik yana wani guri da ake kira azzawiya sanannen guri ne shi ma a cikin basra din basra din yanki ne babba har a yanzu ma babban yanki ne cikin kasar iraki to sun baro wani yanki na basra sun zo wani yanki na basra din ne to sun taho takanas zuwa wajen anas dan malik litada'u wallaha lahum sun zo ne don ka roƙa musu Allah takannas ta basra sun zo wajenka ne don ka yi musu addu'a a wajen Allah maɗaukacin sarki ƙala sai ce Allahumma gfir lana wa rahamna wa atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari an gama duk uwar tafiyar da suka yi iya addu'ar da za su yi kenan ta Allahumma gfir lana Allah ka gafarta mana warhamna Allah ka ji kanmu wa atina fid dunya hasana a rayuwar duniya Allah ka bamu mai kyau mai dadi wa fil akhirati hasana in mun koma lahira kai mana mai kyau mai dadi wa qina azaban nari ka tsare mu azabar wuta kaga in shakal shakal shakal ko Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar yanzu mutum ya taso takkanin ya zo kawo maka manya-manyan raguna da tufafi da waye sai min addu'a alarma kada ga hannu kai mashi addu'a rabba na gafir lana wa rahamna wa atina fil dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai ga anya wannan malamin ne fa anya addu'a za ta karbu a gurin sa ba ta karbu ba saboda me ba a wahal da shi ba ba a zujirtiga shi ba wani dan uwa muna tattaunawa da shi aka samu wani ustaz alarama ya zai kasashen kudu kuma duk garin gaskiya sun masa shaidar mutumin arziki ne ba wata bayar Allah sai ta fara cikin waɗansu matsaloli sai ake ba ta labari aiko wani mutumin kirki ne mutumin arziki ne a matsayin kofa ki je ya taya ki da addu'a tun da musulmi ne ba so haka ta taso gari ta taho gurin shi ga matsalolinta ga matsalolinta ta lissafa matsalolin da yawa abin da rikici a ta ta da addu'a ce to abin da za a yi ga shawarwari in dare ya yi sai dare ki yi alwala ki yi sallah ki roƙi Allah a kan bukatun ki kaza da kaza ta ce uhun cikin wa insha Allah ba mu taya ki da namu addu'o'i uhun idan an yi sallah insha Allah za mu roƙi yan uwa su sa a cikin addu'a uhun karo dai abin da za a yi da shi kenan shi kenan sai shi kenan suka aikin banza da aka sai mana kai malami ne so kaga kawai da tashi cikin dare ta roki Allah shi zai ta da addu'a za a sa ai wasu roki Allah wannan kawai rena mata hankali wannan haka ake addu'a da aikin banza aka sai mana za ka yi malami ne kaga kenan har yanzu bai fara bai ba bai fara karatun malanta ba so dan adam yana ji a jikinsa cewa Allah ba zai karba ba ba zai biya bukatarsa ba sai an sha wahala to kaga takanas suka taso Anas dan Malik in dai banda yanzu da wadansu suke cin kokarin cin mutuncin sa da bata shi a jihar Kano dan mutane da dabina musulunci ta sallama mai mutumin arziki ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jinjina mai iya zaman da suke amma yanzu an samu wadansu batattun mutane Allah shirye su kokarin cin mutuncinsu da cin sabalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so kuma shine abin da suka nema jari da neman duniya Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu to abin da ya musu addu'a kaga simple addu'o'i ne kowa zai iya Allah ka gafarta mana ma'ana abin da muka yi na kuskure da ranku garaje da waye Allah ka kankare ka yafe kar a tona ina gafara warhamna Allah ka ji kanmu ka tausaya mana ko a menene a yi mana abin da za mu iya kar a yi abin da za mu ce wayo ko a duniya ko a lahira duk abin da muke da bukata a duniya ba mu yi mai kyau duk abin da ya dace da mu mai kyau a duniya ka ba mu in mun je lahira a sa mu a kyakkyawan guri rayuwa mai daɗi matsayi mai daɗi Allah kar a bari wuta ta shafe mu to me take ne bayan wannan fastazaduhu to sun haɗu suka nemi karatu sun ga sun waka matayi kaɗan sai suka nemi ya ƙara faƙala mitlaha sai ya maimaita irin wannan addu'a faƙala in utetum haza in har an ba ku wannan buƙata in har Allah ya amsa faƙadu utetum khairar duniya wal akhirah ai an gaba ba ku alkhairin duniya da na lafiya ba ma iya fahimtar lafuzan addu'o'i ne da musamman addu'o'in da suka fito ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga inda muke shan dabdala har a makabarta wallahi ta auzan Allah ita ce ta ku kowace sauki ita ce ta ku kowace tsada Allahumma ghfirhu warhamhu wa sabbithu nayi rantsuwa har ka kare kawa ba za ka kawo sama da wannan ba Allah ta gafarta mashi duk kuskure ma'ana Allah ka rufe kar a tona a yafe ya wuce warhamhu Allah ka ji kanshi in an ji kai aljanna ita ce sakamakon jin kai wasabbithu yanzu nan tambaya za a fara mai Allah ka bahi dama ya amsa tambayar kar ya cincibe me kake da bukata sama da wannan so inna anzalnahu lil ilahi in an yi ina an zanna an yi li'ilafi mai ina an zanna suke nufi mu muka saukar da shi a dare mai daraja waye baka labarin dare mai daraja dare mai daraja ya fi alkhairi akan dare dubu wanda babu iri shi mala'iku suna sauka a cikin shi da mala'ika jibri aminci ne har gari ya waye mai alakar wannan fassara da mamaci li'ilafi quraish Allah ya rantsuwa da saban da qurayshawa suka yi ilafihim rihlatash shita'i was-sayf saban su na tafiyar lokacin sanyi da lokacin zafi aka ce fali abudu rabb hadha al-bayt su bauta wa ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju'i wanda ya ciyar da su daga yunwa yanzu ba sa yunwa wa amanahum min khawfin ya amintar da su daga tsoro mai alakar mamaci da wannan dan Allah shi yanzu mala'ika ya tsaya a kan shi watakil da guduma kuma yanzu kada ce masa ta sabon ƙurashawa menene sabon ƙurashawa me haɗa shi da sabon ƙurashawa amma ka gaya mashi lafazin manzan Allah Allahumma ghafirhu Allahumma rahamhu Allahumma sabbitu wallahi ita ce za ta mai tasiri tunda manzan Allah da ya faɗa cewa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'alu ku nema dan uwanku gafara ku nema masa rahama yanzu yanzu nan tambayar sa ake da haka yanzu yanzu abin da yake da bukata a tabbatar da shi ya samu dama amsa tambaya kai ne ka shiga daki za a interview za a yi ka za a roke ka aiki a NBC sai aka ma tambaya aka ce bugawa duk wanda kake da bukata ya baka ansar wannan tambayar cikin minti biyu sai ya bugo maka ir ga tambayar da aka mun ba na ansa da Allah a a wani gari kuke interview kai da waye da waye waye ke yanzu sabuwar Allah mai alakarsa da wannan kuma irin wannan ne ana tambayar ka ba na ansa kai sai kuma kana ta zagaye zagaye zagaye zagaye ba a bukatar zagaye a wannan gurin abinda ake da bukata kawai Allah ya yi gafara ya yaji a tabbatar da shi shi yasa manzon Allah sai dunkule Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbit ta manzon Allah sauki gare ta duk wanda yake so ya sha wahala ya tsaya akan gawar yayi awa uku yana yi hikan hebe ba babanka bane ba idan aka binne shi tun bayan sallah asubahi ko tun bayan da rana ta fito tsaya kabarin sa sai an zo sallah azhar hewa zai janye ka ba wanda zai janye ka Allahumma ghafirhu warhamhu wa thabbithu Allahumma ghafirhu warhamhu wa thabbithu Allahumma ghafirhu warhamhu wa thabbithu ka fada sau miliyan dubu ba matsala wanda zai iya sau uku yayi wanda zai iya sau goma yayi wanda zai iya sau saba'in yayi wanda zai iya sau ɗaya yayi wanda zai iya sau biyu yayi fatan dai Allah ya karɓi ta mutum ɗaya tak in Allah ya karɓi ta mutum ɗaya tak an gama in dai an tsaya akan gabarin ka wani shi Allah ka yi maka gafara ya ce nayi Allah ka ji ɗansa ya ce nayi Allah ka tabbatar da shi ya ce zan tabbatar he me kuma an gama ba abin da ake da bukata a duniya sama da wannan so ƴan uwa musulmi al'amarin addinin musulunci sauki ne duk inda ka ga mutum yana so ya ƙaƙalo wahala ana so ne a yi amfani da rashin wayewa ta mutum a cutar da shi cikin addini amma komai na musulunci sauki gare shi to kaga takanin suka ta wajen sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin mana addu'a ce ga abin da zai kai manzo aka ce maka za ku je ku tattauna da mai girma gwamna aka ce amma fa an kare kai ne za ka yi addu'a yawa kwana zamu muna tunanin wani irin addu'o'i za mu kwasu dan mu burge a wajen taron su yi daidai da taron su yi daidai da excellence zai wahala ala rama ya miƙe ce to rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma ghfir lana wa rahamna al fatiha a sai a kai da aka ce za ka rufe taro kuma tun jiya muka biya maka yi irin wani addu'a ta yi ka hanku so mu daina yaudarar mu al'amarin addini wallahi abu ne mai sauki matuƙa da gaske kan ba mu abubuwa da suke da wahala da tsauri da wahala to kokarin riya ce da kuma yi ba dan Allah ta shigo ciki ba kai mai sauki sai a zauna lafiya kalau Allah ba mu dacewa حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان شين تكاكين سنان سن الكنيا شي قال حدثنا أنس بن مالك قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا وترانا مذن الله صلى الله عليه وسلم يكريو ونريش dan abin bulala ta maina wadda za a yi aswaki da ita sai ya karyo fanafadahu falam yamtafi sai manzon Allah ya tauna shi ya tauna shi irin yadda za a yi aswaki da shi a kade sai wannan itacen yake thumma nafadahu falam yamtafi manzon Allah ya tauna ya fatse yake summa nafadahu fantafad sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tauna a kifi na uku sannan sai wannan itacen ya tauna kaga yayi tauri ya sandare ya ki da farko yayi tauri ya sandare yayin da ake na biyu amma ana uku sai yayi nafadahu falam yantafi thumma nafadahu falam yantafi thumma nafadahu fantafa ana uku da ya tauna sai itacen ya taunu yayi duk yadda ake so qala sai manzon Allah ya ce inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah yace fadin sarki ya tabbatar ma Allah dukkanin godiya da yabo ta Allah ce la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan kalmomin idan an faɗe su yanfudnal khataya suna karkade zunubi a jikin dan adam kama tanfudu shajaratu waraqaha kamar yadda itace yake zubar da ganye to haka wannan kalmomi in an faɗa zunubi ke fita daga jikin ɗan adam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ga su da sauki yadda ka ga idan kaka ta yi ko lokacin bazara maina yana damun matarka da shara to haka in ka zunci faɗin wannan kalmar haka za ka damu shedan da zubar zunubinka kana faɗa ana zubarwa kana faɗa ana zubarwa kana faɗa ana zubarwa wata rana har sai an waye gari ka zo gindin bihiyar da za ka za ka samu ganye ɗaya ko biyu ko uku ka gama zubarwa sabbi masu albarka sun fito a jikinta so me muhallu shahid ko me yasa dangantakar da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah yanfudna al-khataya kama tanfudu ash-shajaratu waraqaha suna kakkabe zunubi kamar yadda itaciya ke zubar da ganyenta me malam yake so mu fahimta a cikin hadisi waye hararo wani abu na'am alaikum assalam ya karya na'am na'am tun da ya zo ya sa karya? na'am gaskiya ka da nisa waye faɗi na ma'ala na biyu na? nacewa wajen yin addu'a aina muka samu nacewa na'am na'am wannan kenan naciya wajen tauna kenan tun da ya ce tauna da muka samu sau ɗaya sau biyu sau uku na'am wa alaikun salam na'am eh subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah na'am na hadisi na baya ka koma kina a ni akan wanda nake na kamar an yau wato malam eh na na eh na eh kai ma idan kana yawan addu'a suna zuzzubar da zunubi ya zama ba ku daya amma me alaka tsakanin aswakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addu'a din aswakin wannan tasbihat din na'am to wallahu ta'ala alam na'am to malam bello ko rufe da kai eh na'am nema abin da na hanga kenan cikin hadisin wata il taunawar farko bai yi wannan azkar din ba shi yasa asuwakin ya ki taunuwa da dadi ya maimaita ya ki taunuwa da dadi a na uku manzon Allah ko da bai faɗa an ji ba ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah da ya tauna sai ya tauna sai ce to faɗin wannan kalmar yana sawa zinibi ya zube kamar yadda fitaci ake zubar da ganyenta ma'ana ƙin taunuwar yanzu ta haɗe jikinta ba za a raba ta da tunanta ba amma da aka faɗa mata subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah sai ta bashe sai da mai aswaki zai iya tauna ta ni abin da na kalla kenan a matsayin muhalli shahid tsakanin hadisin da kawowa da Imam Bukhari ya mashi da haka kenan duk abin da ka tusa gaba in yi kima da daɗi yi mai addu'a ambaci Allah maɗaukakin sarki a kansa zai yi da aka in kasa a karatu a gaba kai kai ya ƙi gane yi mai addu'a in aka yi gyaran motarka aka yi aka yi aka yi ta ƙi garuwa zaune a gaba kai mata addu'a idan babur yana baka wahala yi mai addu'a ko ba haka bane ba idan shugaba a ma'aikata yana baka wahala zauna ka mai addu'a amma ba kaɗa da malamin tsubu fa ka zauna kai masa addu'a Allah ya sa ku fahimci juna Allah ya sa inda yake kasa gane ka ka gane ya gane ka inda kake kasa gane ka gane ku zauna lafiya salam su ita addu'a tana sa duk abin da yake da tauri yayi laushi sai sa manzo Allah ya ga musu cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah suna kakkabe zunubi kamar yadda yake sa itaciya ta zubar da ganyenta wallahu ta'ala alam حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا يقول ناجا أنس ينا شيوا أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة وتما تتزوجا النبي صلى الله عليه وسلم تنا كوكا وأكم بقاتتا بقاتت تاتيجي تاجي دادي أو ضعب الحاجة كوني ينكي نبقاتتا فقال سيما الله يتدئي تعالى أدلك على خير من ذلك in gaya miki abin da ya fi alkhairi akan wannan bukatar taki to hallilina allaha salasina masu irin wannan littafi amma masu wani kwafin salasan wa salasina ki la ilaha illallahu ga Allah sau talatin da uku inda manamiki a lokacin kwanciyarki wato sabbihina allah ke tasbihi ga Allah subhanallah subhanallahi sau talatin da uku wata hamadina ki yi godiya gare ni alhamdulillah alhamdulillahi arba'an wa salasina sau arba'in da a talatin da hudu fatilka mi'a talatin da uku ga talatin da uku ga talatin da hudu sai manzo Allah ce sun cika ɗari kenan khairu min ad-dunya wa ma fiha ya fa alkhairi ga duniya da abin da ke cikin duniya amma hadisi ne da'ifi a dalilin akwai salamatu cikin isnadin nashi وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الله ce man halala mi'a wanda ya la ilaha illallah sau 100 wa sabbaha mi'a yayi subhanallahi sau 100 wa kabbara mi'a ya girmama Allah sau 100 Allahu akbar Allahu akbar khairun ya fa alkhairi lahu a gare shi min ashri riqabin akan wuya guda goma bayi guda goma yu'tiquha da zai yanta fadin wannan ya fuka yanta bayi wa saba abadanatin yanharuha ya fi alkhairi akan raƙuma guda bakwai da zai yanka shi ma dai hadisi ne da yiki fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama rajulun faqal wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah ayu du'a'i afdalu wace addu'a ce tafi mani albarka tafi mun falala qala sai ce salillahi al'afwa wal'afiyata fi duniya wal'afira ka roƙi Allah ya ma afuwa ya ma yafiya a duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiya Allah ina roƙonka yafiya da afuwa Allah ka yafe mun ka kauda kai al'afu shine a kauda kai akan abin da kai kar ma abin jika babu shi wal'afiya kuma Allah ya baka mafita akan al'amari din sallallahu al'afwa wal'afiya fi duniya wal'akhirah thumma atahu al-ghad faƙal sai sake dawa washe gari ya sake tambaya ya nabi Allah ayu du'a'i afdal wata addu'a ce tafi mun albarka tafi mun falala sai manzon Allah dai ya gane shi yace sallallahu al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ka roki Allah afwa duniya da lahira shi ma kamar yana ta zai kenan ko ta yi kaɗan a ƙaro wata mai wahala da aka tana nan dai tsarin lahal akuwa wal afiya fi dunya wal akhirah allahumma inni as'aluka al afwa wal afiya haka kada in ka faɗa ta yi Allah ina roƙonka kamun afuwa ka yafe mu ta isa Allah ina roƙonka kamun afuwa ka yafe mu inni as'aluka al afwa wal afiya sai ce fa'iza o'o'ita la'afiyata fi duniya wal akhira idan Allah ya ma afuwa a duniya da lahira faƙaɗa aflahata a rahota wannan ɗin da kare na idan ka samu ka shiga aljanna to kuma zai ƙara akan wannan to don Allah din wanda aka baka mai sauƙi ka yi mai sauƙi amma wani so yake a ce masa idan dare ya yi samu farin busu kar a samu tsofanan baki a jiki saboda ka zo da mai ku ina farin rago ina farin rago a saya a yanka in aka samu baki har din bai cika ba ka bari har karfe uku na dare yayi sai ka ji zakara ya fara tara kaga wannan wata wahala ce ake ba kafin ka yi a daka waina a dafa waina ka sarakar da ɗari tara da tasa'in da tara yanzu aka zina natsuwa a jikinsa eh wani abun ba da gaske ne saboda akwai nau'i na natsuwa in ka tashi ka ce la ilaha illallah sau dubu saba'i ka ce subhanallahi sau dubu kaza in ka ƙara ɗaya akwai matsala in ka rage akwai matsala sai gan zai ga taka tsantsan yana yi yana kirgawa yana yi yana nutsuwa yanzu ne ya yadda a jikinsa kamar za a amsa saboda mai akwai wahala a ciki yasa ba yadda za a yi ka je wajen boka ko ɗan tsubbu sai ya gaya ma abin da ba za ka iya ba muna yara mun je wajen wasa ɗan maciji ya ba da wasu layu duk aka saya kyauta din mai so aka raba sai su amma duk wanda ya karbi lari ya tsaya ya ji karshen sharadi kowa tsaya sharadi na farko aka ce duk wanda ya je farbe haukaci saboda ka kowa zai rike ta sake na saboda ba bukatar ya haukaci sharadi na biyu shine a hada ta kafin sati wala har yanzu ina dan karamin ina rikiya daga cikin sharadin aka ce lalle ne a samu karan dawa da guguwa ta ɗauka ranar lahadi kuma ga ya ce in gaje farhauka cewa za ka yi yanzu saboda Allah ko da damuna ne ko an yi girbi yanzu ya kake da yake ne in ka je gona kasa gogo za ta taso kuma ta taso a baka labari za ta ɗauki karan dawa nauyi gare ni wanda aka ce maka ran ladi aka lissafa waɗansu sharuɗa irin wannan irin wannan masu yawa kuma dole a haɗa kafin sati in ka je bar za ka hauka ci mutane aka yi tsago tsago yace amma su Allah ke muke su dan hadin sana da akwai sun hada kage inda kasuwa za ta bada za ta fara ba ba ta ba layar kyauta ba ita ce matsalar ba ba gaya ma haɗin ba ne ita ce ba ita ce matsalar ba yadda za ka haɗa ita ce matsala a cikin lokacin da aka ba ta to yanzu tun da akwai wahala sai a ce ma to kuma haɗin ana da buƙatar naira dubu goma ko naira dubu ashirin saboda ka koka hauka ce koka ba da dubu goma koka ba da dubu ashirin in masu ashirin sun ƙare a dawo goma in masu goma su dawo biyar in an ƙare biyar a dawo uku har ɗari biyar an zama ce ai goma da garin muhammadu sani ne garin albarka masu san baƙi mai ɗari ma ya kawo shi dai buƙatar kar a bar gurin kowa ya karɓa abin da yake hannunsa so mutane sun fi yarda da irin wannan abin in sun ji akwai wahala akwai abin da zai caja kwakwalwa da da zai duk ba haka bane ba gaskiya bace wallahi wannan addinin sassauci gare shi ka dauki addu'o'i masu sauki wallahi zaka zauna lafiya kana wallahi har yanzu ba ni da shakku duk bukatar da nake da akwai idan mahaifina ce Allah ya sa albarka ina da kini wallahi an sa a ciki in kana da mahaifiya in tace Allah ya taya ma Allah ya baka wallahi ko dai karkara ba biyu za a baka duk wanda yake da mahaifiya ko yake da mahaifiya Allah ya gama samun addu'a duk wani malami da yake garin Allah bai kai mahaifiyarka ba ka kaddara ba ta iya Fatiha ba ba hine dai karhe ba muna da jarabawa zamu je kaza tace Allah ya baka wallahi ta fi duk malaman garin nan sama addu'a so mutane sun rena iyayen su ne suna ganin kamar iyayen su ba su isa ba ka je mahaifinka ya ma ka je mahaifiyarka ta ma ka gama kai kai da kanka ‘yan uwanka su ma kuma ɗauki mai sauƙi an gama wala lokacin da zan fara zara jarabawa common interest na san na taɓa tahi karfe sha biyu na dare ana gobe zami na ɗaga hannu na yi addu'a Allah na ce Allah ka sa in ci kuma yana da yakinin ta karɓu kuma lahi ta karɓu da za mu zo mu rubuta science and technical haka na sake tahi mahaifiya ta tahi ni ta tahi ni tun ina karami yaro ina da yakini za ta karɓu na yi na ce Allah ka sa in samu makaranta iri ta kaza in karanta kaza kuma na samu kuma na karanta so ba magana ba ce ta cewa karami ne ko babba ne ko malanta ko kaza allan abin da yake da bukata ka tattauna kai da shi shine abin da yake da bukata idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i ila da'ani ina amsawa idan mai kiran ya kira ni abinda Allah yake jira kawai ka roƙe shi in cikin dare ne manzo Allah ce sakkowa yake dabda saman wannan duniya yace man yas'aluni fa u'tiya wa zai roƙa in bashi man yastaghfiru ni fa astaghfiru la wa zai nemi in gafarta masa in gafarta masa man yarhamu ni fa arhamu wa zai nemi rahmata in bashi haka Allah zai ta shela har sai lokacin asubahi ya gabato sannan za a rufe wannan kofar duk daren duniya akwai wannan amma mutane suka fara bacci an gama daidai lokacin shedan sai ya hada ka da android kai tayi kai tayi daidai lokacin da za a fara gwanjar rahamar kuma sai bacci ya ci karfin ka ka ajiye waya sai bacci sai kuma gobe kuma gobe za ka sake ɗauka shaɗan ne aiki yake ba zai bari ba har sai ka yi da gaske to shi yasa za ka ga hatta mutane na arziki wani lokacin bari suke sai asubahi ta gabato sai su nemi gafara zunubin su roƙi Allah madaukakin sarki wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin da ake suhur su kuma neman gafarar ubangiji suke da aka daidai lokacin da ake zuhur ka tashi ka yi nafula raka a biyu ka roƙi Allah ka nemi istighfari duk buƙatar da duniya duk tsananinta Allah madaukakin sarki zai magance ma ka yi ta da sauƙi da hausa Allah buƙata kaza da ta tinkare ni gaba Allah ban iya larabci ba amma kana jin hausa Allah a bani shikenan an gama Allah kaza nake su shikenan inda alkhairi Allah zai baka in ka gaba a baka ba irin ta an ajiye ma a cikin gidan aljanna ko bi karkara ba haka al'amarin yake Allah ya samu dace eh fa idan fa in utayta adiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahata hadathana adam qala hadathana shu'ba an al-jurayri an abi abdullah al-anzi an abdullah bin samit an abi dharr an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ahabbul kalami ila Allah zancen da Allah ya fi so ya ji bawa ya faɗa shine ka ce subhanallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdi eh ko subhanallahi wa bihamdi hatta a cikin arba'una nawawi an hado ta ko kalimatani habibatani ila rahman khafifatani alal lisan asqalu fil mizan ko suna da nauyi akan mizani suna da sauki a kwadan harshe abun soyuwa ne a wajen Allah subhanallah wa bihamdi ko ka hado wanda suke cikin hadisi subhanallahi la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi Allah ba mu ikon dacewa abinda ake da bukata bakinka yake tuna Allah a koda shi la yazalu lisanaka rasbun bi zikrillah kada ka bari bakinka ya bushe daga ambaton Allah in an jima ka ce subhanallah an jima ka ce alhamdulillah in an jima ka ce wala haula wala quwwata illa billah in an jima ka ce astaghfirullah Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim لا إله إلا الله أستغفر الله إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل waɗannan azkar ɗin da ambato in an jima a ji kana yin su jifa jifa Allah kaɗai ya san yadda za ku daidaita tsakanin kai da shi wala idan an yi ɗin hatta fuskar ka idan an kalla sai an ga akwai nutsuwar ambatan Allah a tare da kai da kansa yace ala bi zikrillahi tatma'innul qulub duk firgici da lalacewa da mutane suke da akwai wallahi sai kaga mutum yana cikin nutsuwa kwanakin bayan na bada labari na wani siyaman na ambaci garin daidai lokacin da 'yan garin suke ji kuma daidai lokacin suka kira na a waya garin karatun kadarul fikir ta dora muna ji kuma ga matsala kaza na kaga lokacin da nake magana nan ban yi tsammanin za a ji a garin ba to shi yasa lokacin nake cewa 'yan uwa an batan suna akwai matsala ciki zo dai wanda suka bar labarin duk sun fi ni sanin ma menene hakikanin zancen matsala tun akan wannan ambatan a garin da na zauna ita dubiya din an yi wani bawan Allah Allah ya hore mashi arziki sosai da gaske ya yi ta ne tun da abin alkhairi ne muna fata Allah haɗa da alkhairin Allah ta har alahira ya girba eh alhaji zubairu ka'ida in ba manta sunan ba wallahi lokacin da ake wa'azin ƙasa wani lokacin idan za a hau a tafi wa'azin ƙasa sai da suke ba da labari sabuwar mota fil zai kawo a wa'azin ƙasa za a fara zuwa a kanta kuma duk wanda ya hau mota shi zai ba shi kuɗin abinci da kuɗin kashe ɗaya daga cikin wanda muke tattauna suka ce wala akwai lokacin da ya kawo fijo pick up sabuwa pin mai irin tamfot din nan da kudin mota mutane suke gura guri ba za a hau za a hau fijo pick up duk da tana da rufi a tabo a zankasa an saba kawo sabbin motoci don me za a kawo wannan amma sannu a hankali Allah madaukakin sarki ya masa jarrabawa aka samu kariyar arziki ne ambatan Allah da ke da bukata hatta lokacin da na jijibi yana daga cikin mutanen da ne musu shaidar zama a cikin masallaci da ambatan Allah a bayan kowace sana. Wallahi da ya shiga cikin wannan ba a tonawa duk yadda kake tsammanin jarabawa Allah madaukakin sarki ya yi mashi. Amma yan uwa suka ba da labari ba za ka taɓa ganin sa da rana ɗaya ba ya gigita ko ka gan shi a gigici. Bai taɓa gigita ba. ko da dai an yadda an samu ibtilai an samu jaraba amma bai taba gigita ba bayan sallah asubahi akwai ambatan Allah azhar akwai la'asar akwai magriba akwai isha akwai kuma ko da abinci ko ba abinci zai ambaci Allah kuma zai da ayi tawakkali a sama haka Allah madaukakin sarki ne shi amma hata makarantar da najirin karantar azibiya shi ya bada filin da aka gina ta yayi block din da aka fara ginin makarantar block ɗin ko block biyu yan garin da suka tashi za su maimaita irin blok ɗin da suka rage an yi taron an yi gidauniyar amma an kasa kaiwa kwalitin na sanda ya gina shi kaɗan masallacin juma'ar a filin shi ya fara gina shi abinda ba tabbatar ya ƙara saba ko ba shi ya ƙara saba amma a filin su yake da haka da wannan jaraba ta zo ya rungumu kaddara kuma da ambatan Allah madaukakin sarki sai Allah ya sa mai nutsuwar bai gigita shi ba daga ƙarshe da Allah ya kaddara bibiyar suna da dam ya zagaye su inda za a samu kulotai babu yawa shi kuma shi ne yake da kulota inda za a je gari ɗan wasu ƙaba shawara to ka yanka ka saida ka fara wata sana'a aka yanka kulotan aka saida aka yi gidan biredi aka sa mashi ƙa'ida bread mutane kuma suka yi patronizing tun daga wannan lokacin ina kyauta zaton har ya zuwa yanzu Allah maɗaukacin sarki ya sa mashi daga cikin wannan matsala ko garin nan da zai zo ina ji an taho min da shi ya fi kulli goma lokacin da suka fi da bidiyon shi daga jibiya yana daga cikin biredi mai daɗi mutanen da suke patronize kuma da wani Allah ya masa asiri yanzu da shi yake iya ɗauka har ya kai ƴaƴansa ƙasashen waje su yi ka amma ka ga me ya ci riba a jiki muna fata ko ya ji ni ko da suka san shi da ji hadafin da muke da buƙata haƙuri akan ambatan Allah maɗaukakin sarki Allah zai sa mana zuwa kuma duk inda ka ga jarabawa Allah yana da sako a cikinta in kai haƙuri Allah sai ya cire ka ya sa ka akan abin da ya fi ta alkhairi bacin ka ga bacin jaraba ɗan mitsitsin abu za a ɗora masa ga ita ce silar sai kauci so mutum kare manta da ambatan Allah a duk halin da yake ciki da daɗi ba daɗi da jarrabawa ba jarrabawa ka tuna da Allah Allah zai tuna da kai eh idan ta qarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilayhi ba'an na zuwa lafazin hadisin amma dai idan ba ya kusanci Allah daidai tsani shi kuma Allah madaukakin sarki zai kusance shi daidai buɗa guda da aka motsi ɗaya za ka yi Allah sai ya ma uku ko ya ma biyar ko ya ma shida Allah so yake ka fara shi kuma ya ƙarasa maka so ana jarraba mutum dan Allah ya ƙara mai matsayi da ɗaukaka amma kada a manta da ambatan Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace ina ga mu karanta hadisi na ƙarshe ko mu kwana haka نعم حدثنا صلح ابن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الزريري عن جبر ابن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها تكي التوى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي manzo Allah ya shigo wajena ni fa ina sallah walahu hajatun yana da bukata don haka ya shigo yana tsaye so yake sha'i da sallar ya faɗi bukatar shi fa'abda'tu alaihi sai na mai jinkiri saboda yanzu da Allah muke tattaunawa ina da bukata a wajen Allah sai na yi jinkiri ƙala da ta ƙare sai ce ya aisha ya ki aisha alaiki bi jumalin du'a'i wa jawami'ihi ina horanki da dunkulalliyar addu'a wacce ta haɗe dukkanin alkhairan da ke cikin addu'o'i damar Allah sallallahu Alaihi wasallam aka ce an bashi jawami'ul kalim zancen da yake tattaro maganganu masu yawa kai idan za ka yi minti goma kana faɗar bayani manzan Allah in yi sakan goma an gama duka zai haɗe saƙon kuma za a fahimce shi isa za ka tadda cewa dunmu ne gwarawa ne sa muke daɗewa a hudu ba ko a bayani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tahi layi biyar shida ya wadata duk kowa kuma sai ya fahimce shi duk gwarin ka amma lokacin kan kama fara himkuɗa ka yi komai har an wuce hudu ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baiwar ba iri ɗaya bace ba to sai ke ga mata in kin tashi addu'a alaiki bi jumalid du'a'i wa jawamihi ki yi dunkulalliyar addu'a wadda ta tattaro duk azgarin da ake bukata cikin addu'a wannan fatin tana cikin sallah yake ga mata ko wala man saraftu qultu da na ida sallah sai nace ya rasulullah wa ma jumalid du'a'i wa jawamihi to menene dunkulalliyar addu'ar wacce ta hado dukkanin alkhairi kaga ita ba ta bari ba sai manzo Allah ya ce mata quli sai Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi Allah ina roƙonka alkhairi baki ɗayan shi ajilihi na nan duniya wa ajilihi da na lahira in a hausance ne ka ce Allah ina roƙonka dukkanin alkhairin duniya da na lahira aina ga kadin kulutun daga nan mako Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi adilihi wa ajili ɗaya da ainun na duniya na lahira da alhamza ko ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam alkhairin da na san shi da wanda ban san shi ba Allah dukkanin alkhairin duniya ina roƙa na san shi ko ban san shi ba a kaga ta kare Allah ba ni mota Allah ba ni gida a GRA Allah ba ni farar mata Allah ba ni gajera ko ba ni doguwa Allah ba ni kuɗi ba ni jari ba ni ka aji alkhairi ne kake lissafa ko amma kana ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam shikenan ka huta Allah alkhairin ma da na san shi zan lissafa da shi wanda na manta ban san shi ba Allah ta da shi ina ga an gama dunkule addu'a ko ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi azilihi wa ajili Allah ina neman tsarinka daga dukkanin sharri na kurkusa da na nesa na duniya da na lahira ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na san shi da wanda ban san shi ba wannan hima ya fito ta ce to Allah ka tsare ni daga bala'in farayi Allah ka tsare mu daga yan fashi Allah ka tsare mu daga kidnappers Allah ka rage kare mu daga asara Allah ka raba mu da fatara Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da bashi wani abin sharri ne ko to madadin ka zauna kai ta wannan lissafin sai manzo Allah ya ce fadi a dunkule a'udhu bika min sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu ma lam a'lam sharrin da na sani da wanda ban san shi ba Allah ka shiga tsakanina da shi Allah ka hana ni zuwa gurina was'aluka was'aluka aljanna Allah ina roƙonka ka bani gidan aljanna wama qarraba ilaiha min qawlin aw amal da abin da zai kusantar zuwa ga aljanna aiki ne ko furici ne Allah ina roƙonka ka hada ni da shi duk aikin da zai sa a samu aljanna Allah ka hore ni shi duk furicin da zai samu a sa a samu aljanna Allah ka datar da ni da shi aljanna wata kalma ɗaya ta za a faɗa a basu gidan aljanna mutum zai faɗi kalma bai ba ta mutunci ba amma a wajen Allah tana da girma da martaba Allah ya rene ta Allah sa shi aljanna a dalilinta so duk abin da zai kai ni aljanna Allah na aiki ne ko na furice ne Allah ka haɗa ni da shi wa a'udhu bika minan nar Allah ina neman tsarin ka daga wuta wa ma qarraba ilaiha da abin da zai kusantar zuwa ga wutan min qawlin aw amal na furici ne ko na aiki wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam Allah ina roƙonka da irin roƙon da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi ma ana ga da an kare ko yanzu aka ce haɗo addu'o'in manzon Allah duka a duniya an haɗa ka aiki amma idan ka dunkula Allah duk wani roƙo da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya maka nima ina roƙonka irin wannan alkhairi in wanda ake badawa ne za a baka akwai addu'a da manzon Allah yayi ita in ka mai ta kai ba za a baka ba wace ce wasila idan ka nemi alwasila wannan ba za a baka ba dan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shi kadai kuma ya ce duk duniya ba wa ɗaya ne tak zai samu ya roƙa ya ce a bani kuma duk masallata suna taya hifadancin wannan matsayi kai ka tabbatar ba za ka samu ba ba haka wannan ba sai ta cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asaduka mimma sa'alaka bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika mimma ta'awwaza minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allah ina neman tsarin ka da duk abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemi kariya akan shi wa ma qadaita li min qada'in Allah duk abin da ka tsara min a matsayin kaddarata duk abin da ya zo gabana ba shi da tsari na ubangiji ba alƙaba'u walƙabar wa ma ƙabaita limin ƙaba'in Allah duk abin da ka tsara a matsayin tsarin rayuwata a matsayin ƙaddarata faja al'aƙibata rushdan ka sanya ƙarshensa ya zama to shirya ce da ɗa'a da biyayya a gare ka shikenan duk inda ka tsinci kanka a rayuwa inda wannan addu'ar ka gama ba an ce ban aka yi aiki iri kaza misali ba ɗaukar shugabanci duk wanda Allah ya tsan raba da shugabanci a ranar gobe alkiyama an kawo shi cikin mari sai ka roki Allah Allah idan ka hukunta ni shugaba ne ka sa ƙarshen al'amari na ya dace da abin da kake so in aka jarrabe ka da shugabancin Allah ne zai maka mulkin ba kai za ka yi ba in ka nemi arziki idan Allah ya baka arzikin sai Allah ya baka mafuta a ƙarshen arzikin ba kai za ka ba wa kanka ba in aka baka aure sai Allah ya baka mafita ba kai zaka ba kanka ba in aka baka ayya sai Allah ya baka mafita ba kai zaka ba wa kanka ba duk abin da aka jarrabe ka aka jarrabe ka aka dora maka Allah ne zai dauki nauyin al'amarin kuma karshen ya zo a daidai wannan ina ga ta cika dawami'ul kalim ko gaba biyar ce ko gaba shida alkhairi na duniya da na lahira wanda ka sani da wanda baka sani ba sharri na duniya da na lahira wanda ka sani da wanda baka sani ba aljanna da abin da zai kai ka kusa da ita aiki ne ko furici ne wuta da abin da zai kai ka kusa da ita na sharri ne a na aiki ne ko na furici ne kana roƙo da irin roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana neman tsari da irin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk kaddarar da Allah ya sa ma ka sa za ka yi nasara a karshen ta وما قضيت لي من قضاء فجعل عاقبته رشدا duk abin da ka tsara Allah ka bani nasara a karshen al'amarin yazo daidai da abin da ake bukata wal aqibatu lil muttaqin da Allah yake cewa wal aqibatu lil muttaqina karshen al'amari na masu jin tsoron Allah madaukakin sarki ne haka nan da yake cewa al a'malu bi khawatimiha ayyuka karshen su Allah ke kallo shi yasa da ga mutane sun fara abin sha'awa ƙarshen shi ne inda haɗarin yake Allah maɗaukakin sarki ka sa mai kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa ƙarshen al'amuranmu akwai rushi akwai tsoronka cikin shi Allah karka bar mu da iyawarmu Allah ka iya mana da iyawarka ina ga ana za mu kwana sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu tashi akan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka yi ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kara masa tsira da daraja da ɗaukaka Allah ba mu dacewa tambayoyi suka ce assalamu alaikum Allah ya sa malam a aljanna tare da iyalansa amin dan Allah malam menene falalar azumin litinin da alhamis akwai kwaikwayo ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin azumin litinin da alhamis litinin da alhamis ana kai ayyuka na littafin bayi to idan kana azumin litinin za a kai littafin ka kowace litinin da alhamis akwai azumi a ciki azumi da shi Allah maɗaukakin sarki ke shigar da mutane wata kofa a cikin gidan aljanna wacce ake karanta arrayyan idan aka tashi alkiyama aka gama hisabi aka buɗe kofa za a ce aina sa'imuna ina masu yin azumi in sun shiga ina saura babu za a kulle wannan kofar har abada ba wanda zai sake shiga aljanna ta wannan kofar in kana azumin litinin insha Allah duk za ka haɗu da wannan falolin da sauran ma faloli da ban faɗe su ba kare manta akwai ɗan uwa da Allah da ya bukata a fashi cikin addu'a yana da wata matsala ta rahin lafiya ko wata jarrabawa ta iyalin shi yana roƙon a sashi cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya duba al'amarin Allah ya yaye Allah ya kawo waraka ta ƙofar da ya san shi ta fi dacewa Allah ya warware ya gawo gaske wannan matsala Allah kawo mashi sauƙi da mafita assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi dan Allah ina barar addu'a ƴan uwana maza da mata akan aiki akan aiki na wallahi malam ina yawan samun matsala yanzu haka an dakatar ni malam dan malam da ƴan uwana kenan a taimaka min ina godiya Allah ya maida ka gida lafiya to ina gare matsala ke samu ta aiki ƴan uwa sun je da addu'a suke Allah madaukakin sarki ya yaye masa wannan matsalar Allah ya dauke mashi Allah madaukakin sarki ya bashi ikon cin jarabawar Allah ya sa in ya ci Allah ya sa karshen ta kenan idan kuma abin da ya kamata ka kiyaye akan aiki kuma kai ma ya kamata ka kiyaye idan an maida ka kan aikin kowane aiki yana da ka'idoji yana da abin da yake da bukata a tsari akan shi to yana da bukatar kowane aiki ka karanta condition nasa da ka'idojinsa ka yi kokarin tsarewa ko musamman wanda Allah ya hada ka shugabanci suke sama da kai shugabanninka ne duk haƙƙin biyayya da da'a in ba saban Allah bane suna da haƙƙi a kansu in ka bi su daidai gwargwado za a rabu lafiya kalau in ka ga kuskure karka yi fito na fito da su ka yi ta hanyar da yake daidai da matsayinka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman in ka taro faɗan da ya fi ƙarfinka faɗan zai cinye ka ka yi daidai gwargwadon matsayinka kuma Allah ya ga cewa kayi iyakayinka ba ta kulla a mastafatun Allah ya yi jarabar Allah ya mai da kasan aikinka cikin sauki assalamu alaikum da fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya abin tambaya ta ita ce kamar ana sallah sai na haɗiye sauran dabinan da na ci cin sallah ta ta ɓaci koko wai ka fara cin dabina kuma ka bar da ban sallah kana cin dabinan kenan wani mai yana cikin karatu sai ka kare yi na na to mai sharhi anan gure yake ta wata kyar kamar azumi ya ci dabino sai dan wani abu ya makale masa ko yana cikin sallah ya dan ji motsin sa ko sai ya haɗe in wanda zai iya dawo da shi ne ya dawo da shi in ba wanda zai iya dawo da shi bane ya wuce wannan ba matsala a kan shi amma za ka iya dawo da shi kai ne ka tattara shi saboda ka amfana ka cinye wannan cin abinci na cikin sallah yana bata sallah wallahu ta'ala anan in kuma wucewa saboda yana gurin da ba zai dawo ba ko ka karo shi zai zamanto kamar ya fi bata sallah wannan in ya wuce babu laifi akan sa wallahu ta'ala alam a ƙarshe ina mai fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya amin Allah ya ƙara mana baki ɗaya malam yaushe zai dawo karatun masallacin Muhammad Tasu Foundation wato na ranar Lahadi yaushe kuke so mu dawo ran yaushe kenan wannan ladi mai zuwa mun koma insha Allah assalamu alaikum na'am Malam barka da wannan lokaci don Allah tambaya muke yi mata masu zafin kishi wata addu'a za a dinga yi musu don su daina Allah ya yi mana jagora. Ake addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saisaita kishin ya dawo na daidai misali daidai misali. E akwai kishin da ya wuce iyaka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya aure ko da zai auri ummu salama ya tura mata cewa ina da bukata auren ki sharuɗa uku ta sa mishi sai manzon Allah na farko na fara tsufa na biyu ina da yara na uku ina da masifar kishi manzon Allah ce kin tsufa na tsufa daidai da daidai yaran ki yara na ne saboda sahabin shi aka kashe a dalilin sa bai kamata ya guje ta saboda ƴaƴan ba sai yaran ki yara na ne kishi kuma za mu yi addu'a Allah matsaukakin sarki ya daidaita shi ya dawo kan mizani. Da aka sau idan matarka tana da zafin kishi, kin gane kina da zafin kishi to ki tsaya ki yi addu'a sai Allah matsaukakin sarki ya daidaita shi. Akwai kishin da tabbas yana zama guba yana zama bala'i. Wata idan miji ya bar gidanta ba ta iya bacci sai ya dawo. kuma duk motsin da za a yi a kan idanta eh in ɗaki ga ɗaki ne to duk motsin da za ta yi tana ɗaki ne ta zo ta kara ƙirr a kan kunnan in suka yi dariya matsala in suka yi kuskus ba ta ji ba ɓacin rai in ta ji ɓacin in ta ji ɓacin rai eh in Allah ya kaddara ranar bakin wancan aka yi albashi ba a bakin ta ba problem yanzu ba ko ba 25 ba to in ya fita daga bakin da ya ga bakin ɗayar aka yi albashi sai ta sai hatta rigaurutan ma haɗa baki suke kara ya albashi a ga irin kihin ya wuce ka'ida to sai a yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sai sai tashi Allah ya kawo mafita a kan shi ita ba a mata ba kishi gaskiya don matar da ba ta kishinka in ka gada ma ka sake ta babu laifi a ciki kar ka auri mace sai wanda take kishinka kuma amma kar ka ku auri mace mai kazamin kishi musamman mace mai kazamin kishi shine mai amfani da kalmar alfasha da kalmar zagi cin mutuncin kishiyarta ko zaginka ko zagin iyayenka ko zagin iyayenka wannan duk alfasha ce ta wannan ba yana cikin kishin da ya wuce safi mace mai barna mai daukan makami wannan ba ta cikin kishin da ake iya ɗauka wata yanzu zancen za a yi ga ta ɗauki bakin wuta wata sai ta ɗauki wuka wata sai ga an fara doke-doke wannan duk ƙazamin kishi ne ba a iya ɗaukan sa amma mace in me za ta yi in dai masifar sanka ne allah ya ƙaro ba matsala amma abin zai shiga wani keta hajji na addini alfasha ce mugayen zance ce kadabul kabishi aimanar talaki ko fasikanci fajirci inna Allah la yuhibbul jahra min su'i min al-qawli illa ma zulim take fadar abin da yake muna wannan duka babu akwai mace mai gulma mai annamimanci saboda kishi ita ma wannan ba a bukatar ta mace mai burin sai an saka kishi yadda wanda duk kishi ne da ya wuce ka'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kada wata mace ta nemi a saka yar uwarta saboda ta kwabar da abin da ke cikin kwareta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar a yi buri daga cikin kishin da ba a so shine wanda za ta yi kokari ta tunzura ɗaya ta bujira mijin ko ta sa mijin ya bujira matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gurbata mutum matar shi ko ya gurbata masa baiwarsa yace wannan mutumin Allah ya haramta masa jin kanshin aljanna da haka kina zaune da mutum kishi ya dawo kika gurbata matar mutum a gare shi Allah ba zai yafe miki ba wata ta je gurin dan boka dan sihiri an yi asiri in ya zo ɗakin tawarin jaba wannan tabbas ba za ki taɓa samun gidan aljanna ba kin raba hi da hi da ƴaƴansa wannan kihi ne da baya cikin addini baya cikin al'ada Allah ba zai taɓa gafarta miki ba duk kishin da zaki je wajen boka dan sihiri dan subu dan ina da kale waɗannan duk kishi ne da ba a so in matarka tana irin wannan ka sake ta ka huta ne ku zama alkhairi Allah raba mu da su amin assalamu alaikum Allah ya sa wa malam Allah ya taufa ya saka wa malam da alkhairi amin yar uwata ce za ta yi biki take neman addu'ar Allah ya sa albarka a ciki a yi lafiya a gama lafiya to muna addu'a Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ya sa mata albarka a cikin mijin da za ta aura idan Allah ya ba su zuriya Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin zuriyar Allah ya sa mijin rahama ne mijin kauna ne mijin tausayi mijin jin daɗi mijin kolewa da dauniya da lahira Allah madaukakin sarki ya sa abokin zaman ki ne na alkhairi duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na na na na okay to yan kwamitin karatu suke cewa wata kilko a gurba aka turo cewa za a mata cs gobe a matsabitin mala aminu da allah tana da bukatar yan uwa a sa ta cikin addu'a allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya a ciro abin da ke cikin ta lafiya kalau allah ya sa a shiga lafiya allah ya kawo mata abin cikin sauki allah ya albarkaci rayuwar mu gaba daya allah ya sai mana abin da ya fi karfin ubangiji allah madaukakin sarki ya iya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين